بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗaya ga watan biyu shekara ta 1436 hijiriya wanda ya dace da 13 ga watan 11 bakwai sha uku ga watan sha ɗaya haka ne? eh da ashirin da talatin da bakwai ko na ce da talatin da shida haka ne shi kuma wannan shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna darasi na arba'in da biyu a cikin wannan littafi na shama'il muhammadiyya na imam tirmizi littafin da yake magana akan ɗabi'u da sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'amalolinsa yau za mu tashi bayani akan sallar walaha da annabi yake yi salatu duha shiryarwar annabi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan salatu duha قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد يزيد الرشد الرشك يزيد الرشك قال سمعت مؤاذة قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى mu'aza ita take cewa ta ce wa nana aisha dukansu mata ne take cewa nana aisha shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar walaha shine sallar duha قالت نعم تشيء قري يناي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل النبي يناي صلى ولها ركعة هدو صلى ولها ركعة هدو كي كما ويزيد ما شاء الله ينا كالا و يا ديدي أبن الله يقدر أما دك قالن ديكي بايا وچه تقوس duk ƙarin da yake na sallah walaha bai wuce takwas su shi sa malamai fuqaha suka ce mafi yawancin abin da aka ruwaito annabi yana yi na raka'o'i a sallar walaha shine takwas karancinta mafi yawanci kai afwan mafi yawancinta takwas mafi karancinta biyu walaha tana farawa da raka'a biyu tana karewa da raka'a takwas da wani lokaci ake yin sallar walaha ibn al-qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yayi bayani mai yawa akan yadda annabi yake walaha ya kuma yi bayanin lokacin da annabi yake yin sallar walaha kamar yadda ya kawo hadisin salatul awabina hina tarmidul fisal sallar awabin ku ji yadda aka ambace ta sallar walaha ita ce sallar awwabina mutane masu komawa ga Allah suna raye sun koma ga Allah ballantana kuma sun mutu waɗanda suke tunanin gamuwa da ubangijinsu suke fatan Allah iga masu tare lami lafiya su ne suke wannan sallar walaha hina tarmidul fisal a lokacin da 'yan maruka suke ɗan ɗaga ƙafarsu in rana ta fara zafi mana abin da ake nufi lokacin da in ka ɗora hannunka a ƙasa za ka ji rana ta fara ɗumi wato ƙananan 'ya'yan bujima su ne 'yan maruka kenan ƙanana idan sun zo suna tafiya tunda a cikin yashi ne da sahara to za ga suna ɗan ɗage ƙafarsu ba sa daɗewa saboda lokacin rana ta fara bugawa su kenan idan rana ta fito in ka ɗora hannunka a ƙasa lokacin babu agogo kenan ka ji ɗumi ɗan zafi haka to a lokacin sallar walaha ta shiga yanzu za ka iya cewa za a iya yin walaha tun daga ƙarfe tara goma sha ɗaya har sha biyu in sha biyu ta yi rana ta raba tsakiya to ba a yin sallar nafila manzo Allah ya hana a yi sallar nafila lokacin rana ta raba tsakiya haram ne kamar yadda ya hana yin sallar nafila lokacin da rana take hudowa ya hana sallar nafila lokacin da rana take fadawa lokuta guda uku ne kamar da hafiz ibn hajar ya kawo hadisin cikin bulugh yace salasu auqatin lokuta guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana annabi ya hana mu mu sallah a cikin wannan lokuta kuma ya hana mu mu binne mamaci ma ba a binne shi a cikin lokacin a daidai lokacin da rana take fitowa saboda lokacin ne masu bautar rana suke bauta da kuma lokacin da rana ta tsaga tsakiya sannan kuma da lokacin da rana take fadawa su shi yasa aka ce ba za a yi sallah wala ha sha biyu ba duk abin da dai mutum zai yi daga tsakanin goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu in ya wuce sha biyu kuma to wannan lokaci kuma ya fita sannan ana cewa wai ita wannan sallah wala ha wai sallah ce wai ta tsofaffi babu wata sallah ko wata ibada da aka ware wai ta tsoho ne tsoho ne kawai zai yi shi babin kusantar ubangiji da tsoho da yaro da kwarijo da dattijo da namiji da mace duk ɗaya ne da mai kuɗi da talaka da mai mulki da talaka duk ɗaya ne mafi zalika falyatanafasul mutanafisun kowa ya kokari ya ga ya wabci abin da zai wabta wajen kusancin ubangiji so ba wani magana cewa wai sallar wai dattawa ne wai tsofaffi ne suke yi aka yi wa mutane asara shekaru da dama aka hana matasa yin sallar walaha har yanzu akwai masu wannan aƙidar wai ai ba mai yin sallar walaha wai he wanda ya kusa mutuwa ha tsufa shine kusan mutuwa yara nawa suka mutu yan jarirai nawa suka mutu matasa nawa suka mutu samari nawa suka mutu so wannan tunani ne na kuskure ba daidai ba ne kowa zai iya yi za ka iya yi a ofis ɗinka a kasuwa in babu wata harka da za ta shagaltar da kai kai alwalarka daɗi ne da ita sallar walha wallahi malam daɗi ne da ita idan allah ya ce miki mutum ya lazimce ta yana yi tana da daɗi ƙwarai da gaske a wurin sana'a ka ce dan warewa kawai za ka yi kai raka a biyu ko raka a hudu ko shida ko takwas iya wanda Allah ya hore ma haka tsanantawa kanka ko raka a biyu kawai ka yayi kuma wallahi malam ka jarraba ka ga yadda Allah maɗaukin sarki zai yi maka haske a rayuwarka ka gwada ka gani yadda Allah zai zai haskaka maka rayuwarka ka tarar da alheri insha Allah bukatunka da za ka gaya Ubangiji to yana da kyau mu kula da wannan kuma mu tarbiyyantar da kanmu da gidajenmu da iyalanmu da 'ya'yanmu a kan wannan sallar walaha kalmar duha ɗin suna ne na lokaci wato ana nufin lokacin da rana ta gama fitowa shine duha ɗin shi sa aka ce farkonta kaga mun kai ma mun kai tara ma ai an an an ja lokacin da rana ta completely ta fito ba ta yi can ƙasa ba ba a ganinta ta fito ta haska ƙasa to shine duha din to haka za a yi ta yi kuma zuwa lokacin da za ta kai tsakiya sunna ce mai ƙarfi cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi ya sunanta mana abubuwa da yawa na ibada to daga ciki akwai wannan sunna wato ta sallar walaha kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an ruwaito sun wato kwadaitu matuka wajen kwaikwayon annabi akan wannan sallar walaha din shi yasa ita wannan mu'aza din take tambayan Aisha Allah ya yarda ita shin annabi yana mayin wannan sallar walaha din ta ce na'am a wata riwaya ita aishan ta ce ba ta ga annabi yana yi ba a wata riwaya to ko da wancan riwayan ne ma malamai suka ce to wasu kuma matan nasa sun ruwaito yana yi almuthbitu muqaddamun ala nafi ka'ida usuliyya duk wanda ya tabbatar da hukuncin wani abu shine ake gabatar da maganarsa akan wanda ya kore to kuma mata ce yana yi din me yasa aka ce da sallar duha saboda annabi yana yin ta a wannan lokacin shi ba bai da wani abin da ya fice masa ibada a rayuwarsa manzo Allah ba ai kware ko me yake sai da aka tasiri je ba gashi yanzu ya zama tarihi ba ya amfana da lokacinsa ya bi Allah shikenan kuma an bar duniyar yanzu mu ne muke cikin hayaniya da tashin hankali da hadari Allahu a'lamu za mu amfana da lokacin namu mu bi Allah ko kwa dai duniyar ne za ta aure mu aure ta gashi nan dai sai dai Allah ya rufa asiri Allah ya mana afuwa ya fi mana malamai suna faɗa cewa ba laifi in an yi ta a masallaci kamar waɗanda Allah ya musu arzikin zama a masallaci suna zama a masallaci bayan asubahi har rana ta fito to babu laifi idan sun yi wannan sallawala haɗin a masallaci amma dai normal na filfili irin waɗannan ana yin su a gida ne mutum ya koma gida ko ya ɗan yi baccin safe wanda bai yi zaman masallaci ba bayan an tashi irin baccin safe ɗin nan kafin a tafi kasuwa ko a tafi wajen aiki to sai a yi in an yi wanka sai a haɗa da alwala sai mutum ya ɗan yi raka a biyu ko hudu a ɗakinsa kafin ya fita akwai albarka in dai a ce kullum za ka fita daga gidanka za ka yi wannan nafila ta walaha raka a biyu ko raka a hudu ka fita insha Allah sai dai Allah ya nuna maka alheri to amma a baka a faɗa a haka akwai daɗi aikatawa kuma yana da wahala yawwa aikata ibada tana da wahala amma dai mu jarraba mu gani saboda kuma ba mu da abin da ya fi wannan ɗin bin Allah shine rayuwa zaman sakaci zaman miƙe ƙafa a ci a sha a gina gida a yi aure a hau motoci masu tsada a yi ta harkoki to wannan kuma ba zai kai ka ko'ina ba illa asarar lokacinka duk wanda ya jarabtu da wannan duniyar ya zama haka yake kullum yana wahala a kanta ba yi da lokacin da yake wahala wajen bin ubangiji to ya shafa wa kansa ruwa in gaya muku gaskiya ga mutuwa dai muna gani tana ta ɗiban mutane wani yana tafiya haka kawai yana tuka mota haka kawai sai aka gaya sai aka gaya jiya doki wani kawai ya yi aka yi aka zo ana faɗa ana faɗa shi ɗagewa ya jininsa ne ya hau jinin ya hau yana neman samu facial paralysis ba zai iya sarrafa ɓangaren jikinsa ba kamar yana bacci haka ya farka ya ce kai haƙuri ba a yi tunanin a ce ya za a yi aka daɗa barin sai daɗa danna ta yi zai daɗa maka wani kuma du koma gida shi kenan ya aka yi jini ya hau ya abin nan ci yake ce ƙoshi da wadata da arziki ba motsa jiki bai duba lafiyarsa je gamu da wannan shikenan kuma sai aka fara rijistar tafiya lahira kuma haka rayuwar take so mu idan ana faɗin irin waɗannan 'yan abubuwa mu rinka kimtsawa kuma musamman samari matasa ku gina kanku akan yi wa Allah bauta tun yanzu mutum ya saba idan Allah ya taimake ka a yarintaka kana bin Allah to hakka tsufa abin zai bi ka amma duk mutum da ya bari yana cikin kazar-kazar ɗinsa da yarintarsa baya bin Allah to kakka taɓa tsammanin dan ka tsufa ba kowa ba ne a cikin ɗari bai fi a samu mutum goma ba su ne daga ƙarshe Allah yake datar da su da an yi ɓarnar sannan kuma daga baya Allah ya taimake su su gyara so kai da Allah ma arziki yanzu ana tunatar da kai yi ƙoƙari ka jarraba قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حكيم بن معاوية الزبيري الزيادي الزيادي قال حدثنا زياد بن عبد الله ko Ubaidullahi bin Rabi' az-Ziyadi an Humayd al-Tawil an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha sita raka'at nan kuma Anas dan Malik yake ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar wala haraka shida to kun ga nan mun samu haske a wata riwaya raka'a shida yake yi kenan raka shida yana daga cikin rakoyin sallar walaha قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني عبد الرحمن ibnu abi laila za mu zo mai magana a kansa kaɗan insha Allah shi ne ce ni dai ba wanda ya bani labari a kan ita wato a kan sallar walaha ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wani ya ga annabi yana sallar walaha ba wanda ya bani labari in banda ummu hani fa innaha حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها yawma fathi makka ita kam ta ce manzo Allah sallallahu alaihi ya shiga ɗakin ta ya shiga gidanta ranar fathu makka faghtasala yayi wanka fasabbaha samaniya raka'atin ya shiga gidanta yayi wanka sannan kuma yayi sallah shine sabbaha sallan nafila sabbaha sallan nafila raka'a takwas ta ce ma ra'aituhu salla sallallahu alaihi wasallama salatan qattu akhaffa minha kai ban taba ganin annabi yana yin sallah mai sauki wanda ba ta da tsawo irin sallah walaha ba غير أنه كان يتم الركوع والسجود sai dai shi yana cika ruku'i yana cika sujada dan an ce yana yin ta da sauki baya tsanantawa baya tsawaitawa to ba ya nuna cewar gaugau gaugau ake yin ta ba hadisin bukhari da muslim da tirmizi kenan nan yana nuna mana na farko dai ummu hani ta ga annabi yana yi kaga ya tabbata sunna kenan na biyu um, ta ce annabi yana yin su amma baya tsawaitawa kenan za mu fahimci cewa sallar walha gajejerun salloli ne ko kaga saukin shari'a kenan tunda da daddare an yi kiyamul laili an tsawaita to wannan kuma sallar walha da za a yi sai a yi su gajejeru ba masu tsawo ba simple daidai gwargwado amma a cika ruku'i a cika sujada a cika ruku'i a cika sujada saboda ta ce annabi yana cika rukuyi da sujjada abdurrahman ibn abi laila shine sahabin wannan hadisi shi kuma babban malami ne aka ce kamar yadda malamai suke ce ana ce da shi al'allama babban malami mai ilimi shine allama alim malami amma allama mai yawan ilimi abu isal ansari mutumin kufa ne sannan kuma faƙihi ne sosai ana ce da shi abu muhammad yana cikin 'ya'yan mutanen madina al'ansar an haife shi a lokacin halifancin sai na abubakar siddiq kaga kenan bai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam cikin malamansa akwai umar akwai aliyu akwai abu zar akwai abulai dan mas'ud akwai baban shi allah ya musu rahama duka jigansu ya yi alƙalanci da shi wani abdurrahman ibn abi laila an sa shi ya zama a matsayin alƙali tun da faƙihi ne masanin addini ne jama'a alƙali mai ilimin addini ake ba alƙalanci ba wai lauya ba akwai lauyan da fatiya bai iya ba fatiya yawwa wanda ya karantu sosai ya san ahkam hukunce-hukunce na addini kuma son samu ya karanta na zamanin ma amma ba wai a ba wanda ya san na zamani kuma amma bai iya karanta ƙur'ani ba kuma shine zai zo yana mutane hukunci wannan ba daidai ba ne kuskure ne shi sa aka bashi alƙalanci a matsayinsa na babban malami faƙihi masanin addini wannan kenan ya je yaƙin nahrawan tare da ali bin abi talib ya yi shahada an kashe shi shekara ta 82 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam so wannan kenan daga cikin abin da malamai suke faɗa cewa annabi ɗin ya je gidan ummu hani ya sauka a gidanta a matsayin bako ne sai take cewa annabi ta ga yayi wanka ya je bakunta gidanta yakan je gida kai annabi yana da saukin sha'ani malam ya je gida bakunta ya ce a zuba masa ruwa zai yi wanka wai yanzu ka je a gari dai kana zaune ka je gidan wani gida ka watsa ruwa an yi mata kama sai ta kusa yakanka iyayen da tare na ka iyayen da za ta yake ka me yasa za ka je kai wanka wani gida amma abu ne mai sauki to shine wannan sallah din shine ta ruwaito mana kaga zuwan nasa yayi mana amfani kwarai riwaya ta ta amfanar a cikin sahabbai an samu sahabi mutum wajen goma sha tara da suka ruwaito cewa annabi yana salawalaha adadin sahabban da suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin salawalaha sun kai sahabi goma sha tara cewa sun ga yana salawalaha to ko ɗaya ne ma an yayi ballanta mutum goma sha tara kaga ya nuna matsayin ita wannan sallah din su wannan kenan قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيء قال حدثنا كهمس ابن الحسن كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال لا إلا أن يجيء من مغيبه تغانا حديث ذلك فلا لازم أنت بين أنا عائشة رواية مسلم ده نسائي ده إمام الترمذي شن النبي أنا صلى ولا ها a wannan kenan watakila wannan a farko kafin ta gani kenan da aka tambaye ta ta ba da labari wancan kuma bayan ta gani daga baya ta ba da ta ce a baya yin sallah walaha sai dai in yayi tafiya ya dawo tunda nana Aisha kun san yarinya ce ko ba ta da shekaru masu yawa annabi ma kwata-kwata ya bar duniya ya bata tana shekara 18 ne rasuwan da annabi ya bata tana da shekara 18 abin nan mu ko yanzu sha takwas ɗin ma ba a fara ma haɗa mata kayan aure za ta tafi ba ana na ana jira sai ta kai talatin da wani abu ko ashirin da takwas ko da wani abu to shi gaba ɗaya ma an gama ma rayuwar ma ya yi wa fati ya batta shekara sha takwas to ta ce in annabi ya dawo daga tafiya yana yi na wannan wata sunna ce kuma daban ɗabi'ar manzo Allah sallallahu idan yayi tafiya idan ya dawo inda yake fara tsayawa malam shine masallaci inda yake fara tsayawa inda ya dawo taguwarsa a bar hawarsa a wuce da su gida sai tsaya a masallaci sai raka a biyu ya yi wa Allah godiya cewa ya dawo da shi gida lafiya sannan ya zauna ya ce sabai akwai matsala shugaba kenan akwai damuwa matsala aure ne a kawo masa ai manzo Allah bayan ka tafi abu kaza ya faru bayan ka tafi abu kaza ya faru yazo ya ta warwarewa kafin ya je gida ba wannan yake nuna tabbacin karfafa maganar nan cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim aya qur'ani suratul ahzab lalle annabi ya fi son mu'minai wato kai yanda kake manzo Allah ya fi ka san kanka da kanka yanzu kowa ya sani in mutum ya tafiya yana hankoro yana wato Allah Allah ya sauka ya je gida gidan iyalinsa ko to shi lamarinsa daban ne shi in ya sauka Allah Allah yake ya haɗu da al'ummarsa ya ji ba damuwa ya taimaka musu kafin ya je gida kuma ya tsaya sai ya fara bauta wa ubangiji raka'a biyu sannan ya zauna su zo su kewaye shi aitai aitai aitai daga baya sai su da kansu sai su ce to a kyale annabi ya shiga gida a kyale shi ya shiga gida tunda dama masallaci yana haɗe da gidansa ne su ma matan sun sani ka'idarsa ne wannan ba a taɓa shi kuma akan al'amarin da yake na ibada don wahayi ne wannan al'umma ba abin da za ta yi manzan Allah sallallahu alaihi irin ta yi mai salati wallahi ta yi mai salati yayi iyayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah azurta mu da binsa Allah azurta mu da binsa kalmar maghibihi daga ghaiba ne mana ya lokacin da baya nan in ya dawo daga tafiya shine maghib so wannan kenan قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أبو سعيد الخدري صحابي ne wanda mun yi bayani akan sa yace annabi yana yin sallah walaha hatta na kula har sai mun ce la ya dauha kai baya ma bari kamar ya baya bari kai ka ce kullun yana yi kullun in Allah idatar da kai da ganewa yana yi din kaga yana yi to sai ka ce ma kamar ka ce baya yi ai ka ce kamar ka ce baya bari yace wani lokacin kuma ya da'uwa ta na qula la yusalliya wani lokacin kuma sai ya bari ka gani duba duba wani flexibilities da wato taushi sauki a cikin shari'a yace wani lokacin sai ya dage kafa kamar baya yi kamar wani ma sai ya ce baya yi shi yasa aka samu Aisha a wancan riwayar aka tambaye ta shin annabi yana yi ta ce baya yi sai dan ya dawo daga tafiya haka sallan azumin nafila aka ce wani lokacin kai ka ce kullum yake azumi amma wani lokacin kuma sai kai yana ta cin abinci ya ta cin abinci wai me hikimar haka dan ya nuna wa mutane sauki a cikin shari'a babu matsantawa kai a addini sauki kuma ya nuna mutane duk abin da ke ba wajibi ba ne ba dole ba ne to kana da dama ka huta a ciki yanzu nan gashi ne yake cewa wani lokacin kai ka ce ma baya sallar walhan ma gaba daya na'am zai iya yiwa watakila yana yi a wani wurin da ba sa gani amma dai dadewar a ce kamar har baya yi to wannan yana nuna wani lokacin yana ɗage kafa wani lokacin ya yi wani lokacin a ya kuma huta ko ya ya bari ba dan komai ba dan in ya lazimta yana yi kullun kullun din Allah ya iya saukar da aya ta zama wajibi za ta iya zamantowa wajibi ta zama wajibi kuma kaga ta zama ta shida kenan bayan salloli biyar to wannan ma wata fa'ida ce mu fahimce ta قال حدثنا عمر بن منيع عن هشيم قال حدثنا عبيده عن إبراهيم عن سهم بن من جاب عن قرصع الضبي قرصع الضبي عن قزعة وانشان قرصع وانن قزعة عن قرصع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فقال إن أيوب إن عفوا إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر وأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير الله أكبر قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا to ga wata fa'ida kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ya lazimci kalmar yudminu yudawimu ne yudminu yudawimu yudminu yulazimu manzon Allah alaihi salatu wassalam ya lazimci kamar yadda shi Abu Ayyub al-Ansari yace yake gaya mana annabi ya lazimci wasu rak'o'i guda hudu kusan azhar lokacin azhar kawai inda zawali shams inda rana ta yi zawali ta kauce kenan tana yin zawali azhar ta shiga aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka tudminu hadhihi al-arba' ka lazimci ka dawwama kana yin waɗannan raka'o'i guda hudu lokacin zawali bayan rana ta yi zawali ya ce eh hikimar da ya sa na lazimci waɗannan salloli ina yi raka'a ne guda hudu jama'a a jere a haɗe aka ga yana yi ya ce ƙofofin sama ana buɗe su ne lokacin da rana ta yi mai ta yi zawali ta kauce ma'ana daidai lokacin azahar a lokacin Allah yake sa mala'iku su buɗe ƙofofin sama ya ce kuma fala turcaju hatta tu salla a zuhur ba a rufe waɗannan ƙofofi sai an yi sallah azahar kalmar turtaju tugulaku rufewa closing ba a rufewa ana gama azhar sai a rufe Allahu akbar kaji wata fa'ida yace to ni ina so fa uhibbu an yas'ada li fi tilka sa'a khair ina so wani alheri ya hau sama alheri na ya hau sama a rubuta lokacin da aka bude kofar nan ta sama to a ga an kai wani aiki na alheri na lada da na yi a wannan lokaci mai riwaya yake cewa to abu ayyub al-ansari ya ce a cikin kowane raka'a hudun nan akwai kira'a ya ce ya kware kuwa akwai karatu sai ce to hal fihin na taslimun fasilun akwai sallama ne fasil da take raba tsakanin rakoyin nan guda biyu tunda hudu ne an san nafila raka biyu sallama biyu sallama sai ya ce to wannan rakoyi guda hudu akwai wata sallama ne da ke raba tsakanin su annabi ce a'a kenan ana yin su ne a jere ba a ma zaman tahiya sallama ɗaya yake annabi ya lazimci wannan so ake a ce maka kullum kafin ya salla azhar sai ya raka hudu nafila ko dai a gidansa ko a masallaci in ko bai yi ba to yana rama su bayan azhar ai bayan la'asar haka yana yi bayan azhar kaga dai nafilan nan ba dole bane amma dan ya nuna mana muhimmancin ta to to yana yi sallallahu alaihi wasallama har ma ya rama wannan su ne rakawai hudu da ake kafin azhar ya ce ana buɗe ƙofofi a sama ni kuma ina so ana buɗewa a kai alheri na kullum burinsa ya zai yi ya yi wa kansa tanadi ya yi shiri ya kai wani saƙo gurin ubangiji da za a cika masa akawun ɗinsa ba kamar ni ne da kai ba kullum abin da ya dame mu nawa dubu ɗari nawa miliyan nawa muka tara a cikin akawun ɗinmu ba akawun na kuɗi akawun na kuɗi shi ne dame mai za mu cika amma ba akawun ɗin lahira ba yanzu wannan annabi ne an yafe masa zunubinsa bayi da laifi na fata na laka fatan mubina da ya kfira laka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhar Allah ya yafe masa bayi da laifi amma yana fakon lokaci da zai shigar da wani aiki na ibada ya ce ina so a karɓi wani aiki nawa a wannan lokaci wannan yana nuna mana manzo Allah yana da lazumtar ibada malam ibada ibada kuma ibada ita ce rayuwar dan adam wanda baya ibada ba wai sallar farilla kaɗai ya lazimce ta ba yanayin da muke ciki wallahi akwai buƙatar sai mun tokara da wasu abubuwa a gefe na farko dai kaga ita farillan nan babu fa garanti din in kai ma an karɓa tukunna saboda wasu matsaloli watakila da kake da su a rayuwarka watakila ba ka yi a cikin kushu'i da nutsuwa ba sallar to na filfilin nan haka annabi ya faɗa na filfilin nan su ne za a bincika a kiyama idan farillarka ta samu matsala a ce a duba na filfili in yana yi a cika masa to kuma yau da yawa ba a yi ba a damu da nafila ba har ma sifanta mutane ake ce oke wannan mutumin mai yawan nafila ko yi saboda sauran mutane ba sa yi wannan mai yawan yin nafila to kai fa mai yawan surutu su wannan jama'a yana nuna mana muhimmancin da manzo Allah yake bayarwa dangane da wato ibada kuma da tanadi don lahira tanadi jama'a mutuwa ba ta sallama amfanin waɗannan salloli wallahi bayan ka kwanta a kabari mutuwa ba ta assalamu alaikum ta dauki duk wanda kake tsammani wanda ya fi ka ta dauke shi wanda bai kai ka ba ta dauke shi ta dauki daidai ya kai ta dauki wanda ya fi ka lafiya ya fi ka lafiya ta dauki wanda ya fi ka gata ta dauki wanda ya fi ka matsayi ta dauki wanda ya fi ka surutu ta dauki wanda ya fi ka wayo ta ɗauki wanda ya fi ka ƙin mutuwar akwai wanda ba sa son mutuwa kuma sun mutu baya so ka ce alhaji ba abin da ya kyama a duniya irin mutuwa baya son maganar mutuwa amma yau alhaji ya mutu wani ya sake matarsa saboda ta ce alhaji a ji tsoron Allah a tuna mutuwa ya ce ke ni za ke maganar mutuwa a gidan nan to na sake ki ba masa maganar mutuwa قال أخبرني أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سام بن منجاب عن قزع عن قرصاء عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وانا إسناد كرفف وانشني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر suna kawo waɗannan hadisai ne ma'ana mahallin shahid alakar hadisan da babin tun da sallah wal hali suna ganin kamar wato ana iya lissafa su a cikin sallolin da annabi yake kafin azhar in an dubi na filfilin kafin azhar duba na kafin azhar to wannan suna iya shiga amma lokacin walahadi mun yi bayani yadda ya kamata yi bayan ya yi walahadi yake waɗannan ba bayan ya yi walahan kuma yake waɗannan to shi ma wannan ya ce annabi yana yin guda hudun nan bayan rana ta yi zawali kabla zuhuri wa qala inna sa'atun tuftahu fiha abwabu sama annabi ya ce wannan lokaci na kai nafila kafin sallar azhar lokaci ne da ake buɗe ƙofofin sama ka zo masallaci da wuri kakka yi daɗabi'a ka ta zama kai kullum kana samun baya baya bayan nan fa a kiyama ma wallahi a baya za ka tashi wallahi duk wanda ya yaddar wa kansa komai yana baya shi dai ba wai baya ibadar ba amma yana baya to ko an je sakamako to kana baya wanda bai kai ya kawo ba a idanka a duniya za ga yayi maka nisa kuma ba za a gane tashi hankalin ba sai ka zo ƙetare siraɗi eh kwarai da gaske nan ne ake shiga damuwa ai nan ne kowa ibadarsa take auna shi shi ma yake auna ibadarsa dan iya ƙarfin ibadar ka iya gudun ƙetare wannan gada mai tsawo wadda ƙasanta jahannama ne ba ruwa ba to ka yi ƙoƙari ka yi gaba gaba akwai wanda kullum insha Allah sai sai dai ka gan shi yana rama sallah kullum Allah masa albarka yana zuwa ma masallacin dan ya fi wanda bai zo ba amma alkawari in dai zaka ga mutane sun tashi suna rama sallah to iya cikin su insha Allah kullum hadi tabi'atu wannan shine ɗabi'arsa ba za ka taba ganin sa akan ibada yana gaba ba amma watakila a kasuwa kuma su ne farko ai kwarai da gaske in an zo wajen nema babin ɗalabi babin biɗa to yana gaba amma wajen ibada kuma yana baya to kanmu yadda kanmu wannan a'a mu nuna zuciyar mu a'a wallahi za mu yi kokari a ganmu a gaba wata ranka ce bari in yaƙi zuciyar nan tawa in riga kowa mu zuwa musalla su bayi ni ko bari in zo in zo masallaci da wuri in zauna in ji me ake ji kafin a tada sallah wanda suke samu falalar su zauna su yi zikiri kafin a tada sallah wai me suke ji ni ma yau barin ɗanɗana da ba ka zama magariba zuwa isha'i a masallaci samu wani masallaci mai nutsuwa ka ce ni ko yau barin in gwada in ajiye duk abin da nake yi in kashe wayata in je in zauna a masallaci kurin in fuskanci ubangiji to ɗabi'ar mu yawanci ya mun shiga matsala ne ya mutum ya kama Allah warai kuwa idan mutum ya shiga damuwa ya shiga matsala to sai ga lokacin da baya rike carbi amma sai gan shi da carbi wani yayi mugun rashin lafiya yana da kudi a hannunsa in mugun rashin lafiya aka jijjige shi saura kadan ya karasa yana yana farka ya ce kai alaji ai gwanda mu rike carbin nan ya rike carbi kullun na kai shi to kaga wannan rashin lafiya ya masa amfani ko an samu matsala rayuwa ta dan girgiza haka yan abubuwa da ake samu sun yi gar to sai ga mutum yana da himma kuma ya dawo yana himma amma da ko ganin su zaka yi ba a ganin shi Allah yana kallon mu wallahi yana kallon mu in mun samu wadata muna tunawa da shi ko sai mun karaya sallawa qama li amrin kana yatlubuhu فلما قضى ذلك الامر قال لا صلى ولا صام dama ya tashi yana sallar ne yana kiyamun laili ne inda yana bukatar wani abu yanzu zai lazamci yin sallah ita kiyamun laili ai alhaji bari mu ci azumin nafila dan Allah biya mana bukatu yana biyan bukatar ya daina nafilar ya daina azumin nafilar shine sallah wa qama li amrin kana yatlubu yayi ne daman saboda wani lamari da yake nema amma bayan Allah na kwarai su normal koyaushe ko cikin wadata ko cikin talauci Allah nan dai ana bin shi jam'i yana nan yana zuwa karatun qur'ani yana yi wuridin sa ya saba yana yi amma ba wai dan ya seto wani abu da yake so Allah ya bashi shine zai ƙara jaddada ibada ba la dan adam ma ake masa wayo yake ganewa ballantana Allah to annabi yace ina yin wannan ne dan ina so aiki na ya haura قال حدثنا أبو أسامة أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر ابن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا علي بن أبي طالب dan ɗabbaka wannan hadisin shi ma yana yin raka hudun nan dai kafin azhar ka dan gwada ka gani ka jarraba kurin sallama ɗaya Allahu akbar kada kai zaman tahiya sai ka kai raka'a ta hudu kai kokari ka zo masallaci da wuri kafin a tada sallah azhar akwai dadi kwarai da gaske ko kuma kai a gidanka ko kai a ofishinka akwai waɗanda suke ganin cewa ɓata lokaci ne dan me za su zo masallaci kafin lokaci suna gani ya za ka yi wasting time ɗinka ka yi wani abu mana ka bari sai an tada ikama ka je shaidan akwai shaidanu da yawa da suke karanta mana wannan yana ganin lokacinsa yana da muhimmanci shi ba zai zo masallaci kafin lokaci ba saboda wasting time ne wani kuma ya yadda yana ana yin sallah da an kira sallah to zai tattara komai wayoyi ne menene harkoki gaba daya sai a tafi a fuskanci ubangiji kuma وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها Aliyu ya ce, Ai, annabi ma yana yin wannan salloli ɗin da nake raka hudu kafin azhar kuma ya muddu fiha yana jan su, ma'ana tun da azhar ne yana tsawaitawa. Rahu Tirmizi, tirmizi ne ya ruwaito wannan hadisi ali bin abi talib a matsayinsa na dangin annabi kani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan yaqtadi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi na shi ma yana koyi da annabi matsayinsa matsayin aliyu a wajen annabi bai saya ya miƙe kafa ya ce bari mu jira tun da mu dangin annabi ne bari mu jira Allah ya mana abin da zai mana ba a'a shi ma tsayawa ya miƙe sosai Fatima yar annabi ne manzo Allah ya ce Fatima jikina ne ni ma jikinta ne ya ce wanda ya faranta mata ya faranta mu wanda ya bakanta mata ya bakanta mu amma wata rana ya ce mata ke Fatima yar manzon Allah kenan yar gidan na na khadija salini min mali ma shi'iti ki tambaye ni a cikin dukiyata dan abin da Allah ya hore mun a duniya ko ne ki tambaye ni zan baki duk abin da kike so amma fa fa inni la ughni anki min Allah shay'a ba zan wadatar da ke da komai a wajen Allah ba al'umma musulmi do Allah a saurari wannan hadisin ina waɗanda suke cewa suna da waɗanda sun tsaya musu a wajen Allah ina wanda aka yanka musu tikitin aljanna suka ba da kuɗi aka ce an sayar musu saboda suna da kuɗi ina wanda aka shafa musu kansu aka ce ai an yafe musu ina wanda aka bashi wani wuridi wani zikiri aka ce in dai wannan ai shi kan gaba bai da matsala ina wanda aka ce ka je kai duk abin da ka ga dama mun gama maka suna nan duka wallahi da yawansu a garin nan da yawa wani ya ce kana bata lokaci ne goshinka yana baki kana ta goga goshinka a ƙasa kana wai sallah ka je ka rike ka busuwa ne in ka busuwa ne ka gama soyayya ita ce so ka tsowa ne suka ambato sunan wani malami ko wali to annabi cewa ya wa fatima ni ba zan wadatar da ke da komai a wajen allah ba larabci ne a ji a fasara a ko'ina fa inni la ughni anki min allahi shay'a in dai an zo wajen Allah wallahi ba zan wadatar da ke da komai ba kan wani ya zo ce ai tawadu'un annabi ne kaza kaza alƙawari yayi wanda ya ba Allah a cikin iyalansa ya samu rahamar ubangiji da taimakon ubangiji wanda kuma bai yi ba to shi bai zai masa komai ba haka ya faɗa to yaya wani zai zo ya ce ya tsaya maka wani zai zo ya ce ya tsaya maka wai an je kiyaman wai a tambaye shi wai ka neme shi kuma saboda kai kai Allah ya sauke wallahi ubangiji Allah ka raba mu da damsul basiranci kuwa kai alaji alajin ka rike waliyan nan ai alaji ka huta alaji ai rabo ne ba kowa Allah yake ba shi ba ai alaji ka rike waɗannan bayan Allah kai ai mun gode Allah da Allah haɗa mu da waɗannan waliyai bayan Allah yana nan yana barna fa baya zuwa sallar jami'a unguwar su wallahi amma sun hada shi da dogon carbi wani lokacin ya ta kiran sunan wani ba Allah ba yana godiya da idanmu mun gani a ƙasar nan muna gani har yanzu ana yi mutum kuri ya zo saboda shi shi shek ne ko akar makalla ne kawai ya ce wai cire hularka wai ka cire mi kokan ka miƙa ya shafa ya ce kuma zuba abin sadaka kafin ka tafi kuma ka ganewa ne in dai har dai zai gafarta zunubi to me na karba abin sadaka Allah ka ƙara mana fahimta ka azurta mu da bin ka so wannan kenan to babi na ƙarshe wanda yake shi bayi da tsawo za mu haɗe shi sallar taɗawu'i a gida babu salati tatawwu a fil bait babin da ke magana akan sallar taɗawu'i a gida jama'a ana raya gida da sallah raya gida da sallah manzo Allah ya ce kada ku mai da gidajenku kamar makwantai kamar ya makwantai makabartu saboda ba a yin sallar ba a yin sallar nafila a cikin ko tafarilla a cikin makabarta to gidanku ku raya shi da ibada ku raya gidanku da karatun qur'ani a ta jin sautin alqur'ani magana Allah a gidanku ba wai a ta jin kada kadan gidajen rediyo a gidanku ba kun cika shedanu a gidajenku duk gidan da ake jin kada kada da wake-wake wallahi aljanu dai a gidan nan ba magana marasa mutuncin su suka fi yawa ma a ciki dan duk aljani mai mutunci ma ba zai zauna a wannan wurin ba wani abu ne a rubuce a littafi ba ya kawai na faɗa ba ku raya gidanku da qur'ani a tajin qur'ani gidan rediyo ne an kunna qur'ani a kunna wata tasha ce ta qur'ani a kunna akwai bayan Allah da wallahi malam mutum zai zo falon gidan shiga shi ba kowa wallahi sai kunna qur'ani in dai da wuta wannan tashoshi na kamar Saudi Qur'an ko Almajid na ya kunna kurin ya saki Qur'anin dan bolum daidai gwargwado saboda Qur'ani ya rinka buga gidan Qur'ani ya rinka kwana ana yi yanda bai hana shi bacci ba bai hana wani bacci ba saboda ya samu albarka alqur'ani suratul baqara kawai manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallama inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi yuqra'u fi suratul baqara ko tuqra fi suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedan kaga dai shedan ko shedan an ce shedan wani jinsi ne da shi da rundunoninsa yana da wakilai cikin aljanu yana da wakilai cikin mu mutane baya zama a gidan da ake karanta bakara kawai wanda yake so shedan ya bar gidansa to ya rinka karanta suratul bakara a gidan shi ko ya sa kaset ana jin suratul bakara a gidansa to ina ga wanda ake qur'anin gaba ɗaya a ciki kuma ba haushe yana da wani abu guda ai she qur'ani yana da muhimmanci ba in zaka tare gidanka kana zuwa ka sa sauke ma qur'ani ba ashe qur'ani yana da albarka amma kuma bayan ka tare gidan ya zama gidanka kullun kiɗa kiɗa kiɗa yara kiɗa iyayen kiɗa kaga malam ana gidajen rediyo nan sun sa kaɗe kaɗe kaji uwa tana da an jefa waka uwa tana tafkewa ɗanta yana ƙarisawa wallahi tallahi abin da yake faruwa a gidajen mu kenan wallahi ana kunnawa za ka ji ba wani mai wakan da zai zo ba tare sun iya ba haba ustaz haba bawan Allah kiɗa والشعراء يتبعهم الغاوون haka qur'ani yace halakakku tababbu sune suke bin mawaka da makada haka qur'ani yace wama allamnahu shi'ara wama yanbaghi lahu yace mun koya manzon Allah waƙe waƙe ba kuma basu dace da shi ba amma yanzu mota sai ga mutum ya mota wai burgewa ce wai an sauke gilas ana ana abunan miskini talaka Allah ya sauwaƙe to annabi yana raya gidansa salatu tatawwu قال حدثنا عبد عباس العنبري وقال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية ابن الصالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال يتي عبد الله بن سعد يتي وانا تنبئ من الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد يا يا كنت ينصلى جدانا كو أما صلاتي قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة النبي يقول كي baka ga yadda gidana yake kusa da masallaci ba ai ka gani gidana yana dab da masallaci tunda wani gidan annabi a haɗe yake katangar a haɗe take da ta masallaci dan a nuna ma alakar annabi da masallaci kakka yadda ka zauna a unguwar da babu masallaci ka je ka gina gida a wata unguwa ba masallaci kana cikin hadari kakka kama gida haya ba masallaci kusa da kai akwai hadari a addininka da ibadarka masallaci yana da muhimmanci kakka yi irin ta wancan mutumin da ya zo ya samu gida daidai an yi ciniki an yi komai za a biya wata ran ya kewayo sai ya ga wani babban masallaci ya ce kash ya ce na fasa ya ce ina ai ba na son zama kusa da guri da masallaci takura ma za a yi ya ce dillar da aka kira sallah a kunnanka wallahi nake gaya maka dillalai suke gaya mana wannan ya ce ina ku ba ni kuɗi na na fasa ai in dai kusa da masallaci ne ba na so musamman in na mutanen nan ne ustazan nan su ta damun mutane yau a ƙur'ani yau hadisi yau anaka Allah ya zo yana jan abin Allah ya ce annabi ya ce suna mazanta wa mutane wallahi hakura ne shi dan bariki ne ya fi son bariki kar ka yi wannan wanda Allah ya ce kaga gidana kaga yanda gidana yake kusa da masallaci yace sallan nafila ana raya gida yace da nayi sallah ta nafila a masallaci gwanda nayi sallah ta nafila a gidana sai dai in sallah farilla ne to a masallaci nake yin ta wannan ya nuna mana muhimmancin kula da sallar nafila a cikin gida Allah muke roƙo abin da muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wani sati za mu tashi bayani akan saumun nabi azumin da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam na farilla da nafila wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani yana tambayan wai me fasara wannan khallu bani al-kuffara an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilu al-hama amma qalihi amma qilihi wa yadhhilu al-khayla an khayl an khalilihi ko an khaylihi wani yana magana ne akan wato wato qur'ani muhimmancin al-qur'ani da kuma jihadi don tabbatar da shi alkur'ani din kuma ya alakanta abin da waka darban yazilul hama an makilihi yau za mu yaƙe ku mu jihadi mu yaƙe ku yaƙin da za mu cire kai daga ainihin wato daga wuya kai daga wuya sannan irin dukan da yake sauke mahayin raƙumi ko mahayin doki akan dokinsa mahayin doki akan dokinsa inda ka ɗauko baitutukan za ka suna da alaƙa da da wannan abin da aka faɗa cikin baitin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh